ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna shaddada godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara haduwar mu a wannan masallacin mai albarka na masallacin babu makka Allah ya gafarta masa ya kai haske a kabari a wannan majalisin namu mai taken karatun hadisi da aiki da shi shine zaman lahiya ga musulmi a cikin littafin sunan abi dawud yau muna tara ga watan jumada ula hijira daga makka zuwa madina 1447 wanda ya daidai da shekara miladiya 2025 wannan kuma shine darasinmu na 56 a cikin kitabus sala kahin mu ci gaba taken karatunmu na yau shine لقد صارت الأعراس كسبا ومغنما وسوقا له في كل يوم تساوم وقد أصبح العزاب حير من الأسى غلاء وتعسير وفقر ملازم فإن لم يقم أهل المروءة والتقى بإنكار هذا الأمر زادت مظالم يو mun shiga ma mutanenmu yaƙi kun ji wani tuzuru ya tuntsare da dariya ko? in ba tuzuru ba ne to mai neman ƙari ne wannan wani malaminmu ne waƙe na halin da muke a cikin wannan lokacin na al'amari na aure ya ce laƙad tsaratil a'rasu kasban wa magnama wa suƙan lahu fi kulli yaumin tasawun ya ce al'amari na auratayya yanzu ya kasance kamar kasuwanci yadda ka san haja kullum tashin gwabarin zabi take haka shi ma al'amari na aure kullum sai wata bidi'a ake ƙyarƙyarowa ta ƙara tsadanta al'amarin aure ya ce waƙad asbaha al'uzabu haira min al'asa ghala'un wa ta'asirun wa faƙrun mulajimu ya ce tuzurai gwabiraye sun shiga cikin ɗimuwa sun shiga tashin hankali don saboda talauci da kuma tsannin rayuwa ana son aure kuma auren sai a hankali abin ya tsananta yace fa in lam yakum ahlul muru'ati wattuqa bi inkari hadha amra zadat mazalimu yace idan har ma'abuta takawa da masu mutunci daga cikin mutane ba su tashi suka yi suka yi yakin wannan al'amarin ba na tsadanta al'amarin aure to zalunci ho zai yawaita za a yi ta zaluntar tuzurai bayan Allah za a yi ta zaluntar gwamnati bayan Allah wannan نعم نعم kenan wannan al'amarin ko ba a yi bayaninsa ba duk wanda yake rayuwa a cikin al'umma ya san haka al'amarin yake al'amari na aure an tsadanta shi an maida shi neman kuɗi kuma idan muka fari haka ba muna nuhin ɓangaren matan kawai ba hatta ɓangaren maza ma haka yanzu zance da nake muku akwai wasu garuruwa wanda al'adunsu idan mutum ya yi aure kudin da ya kai sai an lunka mishi su in za a kawo mishi kuma garin da nake muku zance garin ma'aifina ne na san garin samari sun mai da aure yanzu kasuwanci da mutum ya tsaya ce sai a ce masa ya aure ya kai shirka 500 a kawo mishi miliyan guda wannan shi ne kun gari to in irin nan ne mai yarai wanda shi kuma maza ke wahala to shi kuma haka ne a ce ka kawo jika 700 amma kuma abinda za a cazarka na al'adodi na kudin lalle da kudin wacece da kudin mai mai goyo da kudin mai daura dan kwali da kudin mai wacece da wacece sai an cika irinsu kuma wannan al'amarin yana daga cikin abin da ya shayo yawan rabuwar aure da muke fama da shi a wannan zamani domin ya zo a hadisi wanda malamai sun yi sabani a wajen ingancinsa wasu malamai suna ganin sahihi ne wasu na ganin da'ifi ne wanzu Allah yake cewa a'azamun nisa'i barakatan aisaruhunna ma'ula matayen da suka yi albarka su ne matayen da auren su yayi sauki to kun ga da al'amarin aure ya tsananta sai kuma zaman auren shi ma ya tsananta yanzu akwai wata fitina da take abkuwa shine idan yarinya ta matsa a yi mata aure su kuma iyayen ba su son su yi mata aure sun ga bayan da za a yi ta matsa sai an yi sai a yi mata auren yanzu da an mata auren 'yan watanni ko shekara sai su kashe auren shi kenan kuma sai a maida ta ci gaba da boko don mi don saboda suna ganin in ta yi aure ta sha wahala kenan ta hoto yanzu kenan za ta tsaya ta yi karatu ba za ta damu da aure ba tunda ta ɗanɗana ko ta gano kwam kenan to matsalar da ke ciki shine duk matar da ta saba da aure idan ta hoto abinda ta saba samu wajen auren na wanda iyayenta ba su iya bata shi to sai ta neme shi shi yasa zaka ga sai yan mata su hito ba aure amma kuma an shiga zinace zinace da abin da ya kama da haka wannan tabbas fitina ce mai girma wanda ya kamata a ce mutanen kirki masu kishin addini wanda suka san ya kamata su taimaka a wajen rage wannan abubuwan ta hanyar wa'azi da kuma ta hanyar aiki aiki ya kawo kanka za ka aurar da yakka to aga abin aga saukin kayi shi wannan shi zai sa a samu wannan allah maɗaukakin sarki ya mu da rahama idan ba a manta bayan uwa za mu tashi babu salati yawmal jumu'ati qabla zawali babi mai bayani akan sallah a ranar juma'a kamin rana ta huta daga tsakiya ma'ana rana ce ta zo tsakiya ya halatta a yi sallah a wannan lokacin حدثنا محمد بن عيسى حدثنا حسان بن إبراهيم عن ليس عن مجاهد عن أبي الخليل عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم daga manzon Allah annahu kariha as-salata nisfan nahari manzon Allah ya kyamaci yin sallah a tsakiyar ini illa yawmal jumu'a sai dai ranar jumu'a wa qala sai ce inna jahannama tusajjaru illa yawmal jumu'a ai ita jahannama tusajjaru ai tuqadu ana hurata a daidai irin wannan lokutan lokacin da rana take zuwa tsakiya kowace rana in ba ranar jumu'a ba qala abu daud abu daud ce huwa mursalun wannan hadisin mursal ne mujahid akbaru min abil khalil domin mujahid ya girmama abul khalil wa abul khalil lam yasma min abi qatada kuma shi abul khalil bai taba shi daga abu qatada ba kenan asqata asqata aba qatada domin ya ce ya ji daga gare sa kuma bai taba shi daga gare sa ba kenan tabbas babu sahabi kenan shi yasa hadisin ya zamanto mursal a takaice hadisin bai inganta ba amma wani yanki nasa ya inganta ya tabbata suna ɗaya daga cikin auƙatun nahi lokutan da aka hana yin sallah shine lokacin da rana ta zo tsakiya da rana ta zo tsakiya to manzon Allah ya hana yin sallah sai in rana ta hota daga tsakiya to wannan kenan abin da dai yake nunawa shine karhancin yin sallah lokacin da rana ta zo tsakiya babun fi waqtil jumu'ati babi mai bayani game da lokacin juma'a wanda lokaci ne take farawa kuma wanda lokaci ne lokacin nata yake karewa wanda shi ma akwai rikici sosai a cikin wannan matsalar حدثنا الحسن بن علي حدثنا زيد بن الحبابي حدثني فليح بن سليمان حدثني عثمان بن عبد الرحمن التيمي سمعت أنس بن مالك يقول يتي ناجي أنس بن مالك ينا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة إذا مالت الشمس manzo Allah ya kasance yana sallar juma'a idan rana ta karkata ma'ana ta huta daga tsakiya to kun ga shi wannan hadisin ya inganta haddathana ahmad ibn yunus haddathana ya'la ibn al-harith سمعت إياس بن سلمة بن الأكوى يحدث عن أبيه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم mun kasance muna sallah tare da ma'aikin Allah aljumu'a ta sallan juma'a thumma nansarifu sannan sai mu sallame mu tahi gida wa laysa lil hitani fai'un alhali gina ba ta da inuwar da za a sha ana gane da kyau ko in an ce gina ba ta da inuwar da za a sha kina ana nuhin rana ba ta huta daga ina ba ba ta huta daga tsakiya ba abinda wannan hadisi ke nihi shine sun kasance suna sallar asuba kawar misalin onzir haka idan suka kare sallah suka komo gida a hanya baka ma samun inuwa ga gina sallar juma'a nake so ce na'am sallar juma'a a hanya baka samun mi baka samun inuwa nuna cewa kenan sun kare sallah lokacin da rana take mi take tsakiya domin lokacin da ba a samun inuwa shine lokacin da rana take take tsakiya da kaga inuwa to ɗai cikin biyu ne an gaye da kyau ko in ma dai ranar ba ta kawo tsakiya ba ko kuma ta ne ko kuma ta wuce tsakiya amma dai in tana tsakiya to babu me babu inuwa wannan shine kenan wannan hadisin dalili ne akan halaccin yin sallar juma'a kamin rana ta yi zawali eh kamin rana ta zo tsakiya kenan ya halatta onzer dizer hannaver ma ya halatta aimi a yi sallar juma'a wanda irin wannan sabanin ya taba abkowa da sheikh albani zariya rahimahullahu ta'ala domin a mazhaba ta malikiya shine lokacin sallar juma'a shine lokacin azhar to amma kuma ga hadisai sun nuna manzon Allah wata ran yana yin takahin mi kahin rana ta yi zawali ana gane da kyau ko to da aka zo har aka kawo karan shi a yake da suna gidan sarkin zazzau aka hada shi mukamala da maluman gaba ɗayan malumin babu mai dalili wanda zai wanda zai iya kada shi domin su dalilin su mazhaba ce mazhaba kun ba hadisi bane ana gane da kyau ko kullun yu'khadhu minhu wa yuraddu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam imam malik ya ce to shi kuma malam ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to tawa za a bi ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya rike dalili na hadisi ba za ka iya kayar da shi ba sai dai ka yi tabarmar kumya a naɗe ki da hauka ko wannan shine kenan malam yace hadathana muhammad ibn kasir akhbarana sufyan an abi hazim an sahal ibn sa'd qala kunna naqilu mun kasance muna yin kailula shine kwanan rana wa natagadda kuma muna cin abincin rana ba'da al-jumu'ati bayan juma'a wannan hadisin yana nuna sunna shine kakkace abinci sai ka dawo daga ne daga juma'a dan in ka ci sai ka yi dam sannan ka je juma'a to ba abin da za a yi sai kwana ana gani da kyau sa to aka ce ka bari haka dawo daga juma'a sai ka ci amma kuma in ka ci ba laifi bane akwai wanda shi yana jin yunwa lokacin ne ragwanci yake akwai wanda shi kuma in ya koshi ne lokacin me yake ragwanci yake bari da insanu ala nafsihi basira ko in ka san inda yunwa kaje ba za ka ba za ka ji ba za ka gane hudu ban liman matoci ka tai domin fahimtar hudu ba ita ce sunna mafi girma hiya da mai da rashin cin abinci da sunna ta rashin cin abinci sai an dawo a takaicin wa masu girma wannan hadisan guda biyu suna nuna muna lokacin sallar juma'a yana farawa kamin rana ta yi zawali da bayan ta yi zawali lokacin sallar juma'a shine lokacin sallar idi ai sallar idi wani lokaci lokaci yake farawa idan rana ta yi hantsi ko ta ɗago to haka ita ma juma'a ya halatta a yi ta irin wannan lokutan amma dai abin da ya tabbata mafi yawancin lokuta manzon Allah ya yin ta bayan zawari ana gane da ke ko kenan can ba a rasa ba dan an samu wani masallaci sun yi to wannan ba su da wani laifi domin suna da nassi ya tabbata manzon Allah ya yi haka wallahu ta'ala a'lam mala yace babu nida'i yawmal jumu'a babu mai bayani akan kiran sallah a ranar juma'a ya kiran sallah yake kuma kiran sallah nawa nawa ake yi a ranar juma'a حدثنا محمد بن سلمة المرادي حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أخبرني السائب بن يزيد أن الأذان كان أوله حين يجلس الإمام على المنبر ya ce kiran sallah a farkon lokacin manzon Allah ya kasance ana yin sa ne lokacin da limami ya zamna akan mimbari yau juma'a ranar juma'a fi ahadin nabi sallallahu alaihi wasallam a zamanin manzon Allah wa abi wa umar da lokacin abubakar da umar dukkaninsu kiran sallah guda ake yi illiman ya zamna akan mimbari a yi falamma kana khilafatu usmana amma lokacin khalifancin usman wa kathuran nasu mutane suka yawaita madina ta ƙara girma amara usmanu yawmal jumu'a bil adani salis usman sai yayi umarni da ayi kiran sallah na uku kiran sallah na uku sai zaman to kiran sallah guda uku ake yi ana gane da kyau ko akwai ƙarin bayani gaba kakku tare ne fa uzzina bihi ala zawra'i sai kiran sallan nan da Usman ya ƙara sai aka rika yin shi a zaura zaura wasu malamai suka ce wani hajarun ne huwa hajarun bi babil masjid wani dutse ne da yake kofar masallaci wasu malamai kuma sun fassara shi da wani tudu ne da yake a kasuwa sai a je can kasuwar a yi kiran sallan sai a komo masallaci yace fa thabata al-amru ala dhalika sai abun ya tabbata akan haka kiran sallah guda nawa ake yi guda nawa uku kada ku ji tsoro ku ce ukun dai na'am حدثنا النفيلي حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن السائب بن يزيد قال كان يؤذن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم an kasance ana kiran sallah a gaban manzon Allah iza jalasa alal minbari yawmal jumu'a idan ya zamna akan minbari ranar jumu'a ala babil masjid a kohon masallaci wa abubakar wa umar da lokacin abubakar da umar sun masaka nahwa hadithu yunus sannan sai ya kwararo kwatankwacin hadithin yunus a takaice wannan hadithin abin da yake nunawa shine farko zamanin manzon allah kiran sallah biyu ake yi ana gane da kyau ko a ranar juma'a idan aka ce kiran sallah ana nuhin hatta ikama tana ciki sai za aka ce kiran sallah biyu a lokacin usman sai ya ƙara guda sai kasance kiran sallah nawa uku in an sa ikama akwai wanda suka ma wannan hadisi mummunar fahimta wadda kiran sallah uku suke a ranar juma'a kuma wannan me yake da suna ni ga nau ne ba jiyau ba wadda akwai wani uwa da yake a senegal ba a majima kusan sati biyu ya kira ne ya ce malam wani masallaci na gani a senegal ran juma'a kiran sallah uku suke yi na ce aha na ce gaya mini ya suke yi dai inda yi cikakken bayani ya ce kamar irin onzir hakan ga sai a yi guda zuwa midi wani abu sai a yi guda ilimin ya shigo a yi guda ilimin ya kare hudu ba a tada sai ni ce mishi ke mini kiran sallah hudu suke yi domin ita ma ikama mece ce kiran sallah ce kenan hadisin ne ba su mi ba ba su fahimce shi da kyau ba kenan da aka ce kiran sallah uku ana nuhi in an gama da mi in an gama da da iqama shi yasa ma wasu malamai suke ganin fadin manzon Allah idza sami'tumun nidaa faqulu mithla ma yaqulu almu'adhdhin idan kun ji kiran sallah ku ce yanda ladan yake fada to a wannan hadisin sai malamai suka wasu malamai suka fahimci cewa tunda ita ma iqama kiran sallah ne kenan ita ma iqama yan ana yi sai kami sai kami sai ka maimaita yanda yanda yake faɗi akwai masu wannan ra'ayin ko da yake ni ra'ayin da nake akai shine ba a maimaitawa domin a cikin manzon Allah yayi bayani ya ce sai in ya kawo hayya ala sala hayya ala fala sai ku ce la haula wala quwwata illa billah to da tabbas iqama na ciki to da an ce shi ma in ya kawo karkamatu salat kuma sai ku ce kaza ana gane da kyau ko kuma mafi yawancin malamai akan haka suke iqama shiru ake yi ba a mi ba a maimaitawa na eh ka ayi salati eh sallallahu alaihi wasallam shi ma wannan duka ƙari ne bai tabbata ba abinda manzo Allah ya ce a maimaita yanda lada yake maimaitawa la ilaha illallah sai ka ji masallaci an kwashe la ilaha illallah muhammada rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ana gane da kyau ko wannan bai tabbata ba abinda ya tabbata a faɗi manzon Allah yanda yake ayi ana gane da kyau ko wannan shine kenan a takaice da yawa masu girma akwai lokacin da al'adhan har ikama na shiga amma akwai lokacin da manzon Allah yake bambanta su a wasu wurare a takaice Usman shi ya kara me shi ya kara kiran sallah na nawa na uku in an hudda ukama kenan kiran sallah na nawa na biyu to wani zai iya cewa kuma bid'a ai aiki nan ga ga Usman shi ma yayi mi yayi bid'a to manzo Allah yace muna alaikum bi sunnati sunnatul khulafa'ir rashidin to kai shehin ka da ya kago mana wani abu shi khulafa'ur rashidun ne to wannan shine kenan yace haddathana hannad ibn sirri haddathana abdatu an muhammadin ya'ni ibn ishaqa عن الزهري عن السائب قال لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مؤذن واحد manzon Allah bai kasance ba yana da in ba in ba ladani guda ba summa zakara ma'anahu sai ya ambaci ma'anar wannan hadisin yana nuhin a ranar juma'a kiran sallah ladani guda ke kiran sallah shine abin da yake nuhi shine bilal ana gane da kyau ko amma in ba shi ba ai manzo Allah ba ladani guda ke gare shi ba ko akwai wa aha abdullahi ibnu ummi maktum akwai shi kuma akwai wancan ladanin shi na masallacin kuba akwai ladanin shi na masallacin harami ana nuhin ke na ranar juma'a ladani guda ke kiran sallah kuma kiran sallah guda shine abin da hadisi yake nuhi حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن السائب ابن يزيد ابن أخت نمر أخبره قال ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم غير مؤذن واحد manzon Allah bai kasance ba face ladani guda kawai ke gare sa a ranar juma'a wa saqa hadha alhadith sai ya kwararo wancan hadisin wa laysa bi tamamihi amma bai gaye shi duka ba a takaicin wa musulma wannan babin yana nuna ranar juma'a kiran sallah biyu ake yi na farko da na biyu to wanne kiran sallah ne kasuwanci yake haramta a na biyu shine ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay' a wannan lokacin ne kasuwanci yake haramta amma kiran sallah na farko babu lahi ka ci gaba da kasuwancinka an sa shi ne shi dan a fadakar da kai lokacin sallah ya kusa domin ita juma'a wai ba an tada sallah bane lokacin ta yi da an fara hudu ba lokacin mi yayi lokacin juma'a yayi shi yasa yake haramun da an fara hudu ba kai mi kai magana domin ana cikin menene ana cikin sallah ne wannan shine kenan kenan kiran sallah na biyu shine kuma kowanne zai yi aiki da masallacin da zai je sallah ana gane da kyau ko masallacin da zaka je sallah in kasancin zaka yi sallah kuma kasan sun yi kiran sallah na biyu to duk abin da ka saida a wannan lokacin haram ka ci domin an hana kasuwanci a wannan lokacin wallahu ta'ala a'lam malai ce babul imami yukallimu rajula fi khutbatihi babu mai bayani akan ya halatta liman yayi magana a cikin hudubarsa inda bukata حدثنا يعقوب بن كعب الأنطاكي حدثنا مخلد بن يزيد حدثنا ابن جريج عن عطاء عن جابر قال لما استوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة lokacin da manzon Allah ya daidaitu a ranar juma'a akan mimbari zai fara hudu ba qala sai yace ijlisu ku zamna fa sami'a dhalika ibn mas'ud sai ibn mas'ud ya ji wannan magana ta cewa ku zamna fa jalasa ala babil masjidi to ya kawo daidai kohar masallaci ne bai ida shigowa ba sai ya ji manzon Allah ya ce ku zamna kai tsaye sai ya zamna imtithalan li amrin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kenan lil mubadarati dan saboda gaugawa da karba umarni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kace sai zamna sai bai ce ba a na sai da da wanda a cikin masallaci ne ake wayanda yana da mayin da sahabbai suke aiki da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan sai zamna a kofar masallaci fara'ahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da manzo Allah ya gansa a kofar masallaci ya zamna kuma akwai sauran wuri manzo Allah ya gane abin da ya sa yani ya zamna faƙala sai manzo Allah ya ce ta'ali ya abdullahi bin mas'ud shigo ya kai abdullahi dan mas'ud ana gane da ke ko to kun ga me yake da suna dalilin biyayyarsa ga Allah kun ga hawata falala ta musamman ta same sa a cikin hudu ba an yi magana dan a darashta sha cewa ya shigo qala abu daud abu daud yace hadha yu'rafu mursalan wannan hadisin a asalin yanda aka san sa mursal ne innama rawahu nasu an ata'in anin nabi sallallahu alaihi wa sallam domin ma'ana abin da yake nihi mafi yawancin mutane sun san wannan hadisin ta hanya ta mursal innama rawahu annasu an ata'in anin nabi sallallahu alaihi wasallam abin da yasa kuma suka rawaito shi a mursal domin sun rawaito sa daga ata'a ne kai tsaye daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maimakon su rawaito sa daga wa daga Jabir ai kun ga ita wannan riwayar an ata'in anni anmi an Jabir amma da an ce an ata'in qala ata ya ce sai ya gai kinan ya askata maza askata sahabi bai kawo sahabi ba kenan sai kasance mursal kenan anan kamar ya kawo sa a riwaya ce wadda take muttasila yace wa makhladun huwa shaykhun yace makhlad kin nan da aka fadi a can makhlad bin yazid shaykhun ne idan ka ji malamai sun ce fulanun shaykhun suna nufin fulanun thiqa da Hausa ma da kaji an ce ai wani lattizo ne me ake nufi mutunan kirki ne ko wannan shine kenan haka ma malaman hadisi suna cewa me yake da suna wane shaykhun wane lattizo ne ma'ana ana karban hadisi a gare sa thiqa ne yuktabu hadithuhu babul julusi a takaice wannan babin yana nuna idan da bukata ya halatta liman yayi magana a cikin mi a cikin huduba wannan shine kenan hatta ma tambaya ya halatta wa liman yayi ana cikin huduba yana karatu kamar yadda nake muku haka wata in ce kaza wajibi kaza amma ina ji wani masallaci in kai sa sai sai an ce to kaga wani ya zo da sabon abu a cikin hudu ba yana wa mutane magana kaga wannan sai a ce kai ne jahili rishin sani yasa ka faɗi haka babul julusi idza sa'ida al-minbar babi mai bayani akan liman idan ya hau akan minbari zai zamna ana gane da kyau ko idan ba tsaye zai yi ba na taba ganin wannan da idanuna wani sabon masallaci aka buɗa limamin da aka ba yana zuwa ya yi assalamu alaikum kuma ya tsaye kememe ana ta kiran sallah yana tsaye to ni bai zo a kaina ba in tashi mishi magana sai Allah ya sakon dan uwa mun zo tare sai ya tashi mishi magana duka yana daga cikin dai malumai ya tashi ya ce mishi wani zamna zamna ake to kaga limamin ashe yana ma buƙatar a karantar da shi da bin hudu ba kuma shi ma sha Allah yanzu shine shekul islam a wannan masallaci al'amarin tayi ne ake shi a hankali malai yace حدثنا محمد بن سليمان الأنباري حدثنا عبد الوهاب يعني ابن عطاء عن عن الأمري النافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين manzo Allah ya kasance yana yin hudubobi guda biyu ma'ana yana raba huduba kana yajlisu idza sa'ida al-minbar kuma ya kasance yana zamnawa idan ya hau akan minbari hatta ya furuga har sai ya kare urahu qala al-mu'adhdhin ina ganin ya ce ne har sai ladan ya kare kiran sallah ma'ana in ya hau minbari ya yi sallama yana zamnawa har sai ladan ya kare kiran sallah thumma yaqumu fa yakhtubu sannan sai ya kara tashi yayi huduba thumma yajlisu sannan ya zamna fala ya takallamu ba zai yi magana ba thumma yaqumu sannan ma'ana in ya zamna kin nan dan zaman nan da ake tsakanin hudubin guda biyu baya magana shine ma'anan fala ya takallamu thumma yaqumu sannan ya tashi fa yakhtubu sai ya hutuba wannan hadisi na nuna abubuwa guda biyu na farko liman ya shigo masallaci ya mutane sallama zai zamna in ya tashi hudu ba ya yi hudu ba ta farko sai ya zamna kuma zaman nan da zai ba zai faɗi komi ba hatta ma wanda suke zamne ba a ce su faɗi komi ba akwai hadisin da bai inganta wanda ya nuna addu'a tsakanin hudu ba guda biyu ma'ana lokacin da lalan ke zamna ba amin ba a mayar da ita wannan hadisin bai inganta ba ana gane da kyau ko idan liman in ya zamna shi kan shi bai hudin komi zaman da zai yi na hutu ne ana gane da kyau ko ko kuma na raba hudu ba misali munan da muke ayi ta larabci ayi ta hausa idan an yi ta larabci sai a zamna aka ta abin ba ko kuma a a hudu bar maudu'i bi ne ta kunsa domin haka mafi yawanci manzo Allah yake maudu'i na farko sai ya sa a yanki na farko idan ya zamna ya tashi sai ya yi sai maudu'i na biyu wannan shine kenan wallahu ta'ala a'lam babul khutubati qa'iman babu mai bayani akan hudu ba wadda zamna ake yin ta to in kuna da limami gurgu ya za ku yi za mu gani shi ma a nan ciki ya za a kwashe yin akwai liman wanda baya iya tsayi حدثنا النفيلي عبد الله بن محمد حدثنا زهير عن سماك عن جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما للي من ظن الله يكسن شينا هدو بعد قسعي ثم يجلس سنن يزمنا ثم يقوم سنن يتاشي سعي فيخطب قائما سي وتهدو بعد سعي فمن حدثك أنه كان يخطب جالسا duk wanda ya baka labarin cewa manzon Allah na yin hudu ba da zamne faqad kadhaba to yayi ƙarya kowane ne ya faɗi wannan magana ko faqala faqad wallahi sallaitu ma'ahu akthara min alfai salatin sai ya basu dalili yace domin wallahi nayi sallah tare da manzon Allah fiye da sallah dubu ban taba gani inda ya hudu ba daga mi ba daga zamne حدثنا إبراهيم بن موسى وعثمان بن أبي شيبة المعنى عن أبي الأحوص حدثنا سماك عن جابر بن سمرة قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خطبتان من ظن الله يا كسنتينا لهدبوبي غدابي يجلس بينهما ينا زما أتكانينسو يقرأ القرآن ينا كرنت القرآن أتكين هدبرسا باوي أزمنا با أنا قال لك kenan yana karanta alkur'ani a cikin hudubarsa wa yudakkirun nasa kuma yana tunatar da mutane yana musu nasiha domin dama wannan shine hudubar حدثنا أبو كامل حدثنا أبو أوانا عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ناغ من ظن الله ينا هدبا دزمني ثم يقعد قعدة sannan sai yi wani ɗan zama ya ƙudu ƙa'adatan sai yi wani ɗan zama ma'ana wannan kamar ishara ce ta takaita zaman ishara ce ta nuna zaman baya da tsawo sosai la ya takallamu a cikin zaman kuma baya magana wasaqal hadith sai ya meke da suna kwararo sauran hadisi wannan hadisan abinda suke nunawa hudu ba daga me ake yin ta daga tsaye ake yin hudu ba a tarihin musulunci farkon wanda ya fara yin hudu ba daga zamni shine muawiya radiyallahu anhu an san muawiya ko sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake awwalu malikin fil islami farkon sarki a musulunci domin da gare shi ne sarauta ta ta mai da suna ta fara khalifanci ya kare to shi ma kuma dalilin yin hudubar tasa lokacin da ya manyanta shiki ya kama sa ma'ana ya yi jiki sosai ta yadda ƙawahunsa ba sa ɗaukansa ba ya iya tsayi to sai kasance yana zamnawa da zamna yana yin me yana yin huduba kenan hudubarsa da zamna akwai uzuri ko ba uzuri kuma duk da haka nan malamai suka ce don saboda abin da ya sa ya ci gaba da sallan me yake da suna ya ci gaba da huduba tare da zamna yake yi don saboda shine sarki shine khalifa shi kuma a addinance wa yake da ikon yin sallar juma'a da idi ha sarki shugaba a musulunce shugaba shine limami kuma shine mi shine mi shine sarki shine shugaba shine yake suna siyasa ta zo ta lalata muna al'amari wai a raba addini da siyasa ana gane da kyau ko to wannan shine kenan ita kanta siyasan ma daga ina aka samu ta daga hadisi aka samu ta ko wannan shine kenan kina a musulunci a addinance shugaba shine limami in dai limami na nan in dai shugaba na nan to ko da limamin garin ku yana nan shugaban shi zai ne misali a ce shugaban kasa ne ya balaguro zuwa da magara to shi zai bada sallar juma'a duk da akwai sarki akwai limami dan saboda shine al-imamul akbar ko kun san imama kana bi al-imamatul kubra al-imamatul sughra to yanzu ba mu da al'imamatul kubura sai dai al'imamatul sugura an gane da kyau ku domin yanzu o yana zuwa ya baku ya baku sallah za ku dai sallah a bayansa amma ni na san wasu dai sai sun sake sallan nan dan sun ji ana razim razimkin nan sun san da to ana gane da kyau ku ban ce dai ga da wanda nake ba ka akai ni inda yan kuda ka aihuwar ku zazzai baki na da goro ba da taba ba babun rajul ya tubu alaƙausin babu mai bayani akan shin ya halatta liman ya yi sallah ya yi hudu ba he ya yi hudu ba alhali yana ɗauke da mashi ana gane da kyau shi ne alƙaus حدثنا سعيد بن منصور حدثنا شهاب بن خراش حدثني شعيب بن رزيق الطائفي قال جلست إلى رجل له صحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم abin da nake so in dan ƙara bayani a can shine idan limami ya kasance baya yin hudu ba da tsaye abin da yake alkhairi shine ya ajiye limanci wanda yake iya da tsaye ne yayi ana gane da kyau ko wannan shine alkhairi in ma bai kasance ba haka ne yake dole akan sai domin hudu ba dole da me ake yin ta da tsaye in akwai wanda zai iya maye gurbin ka to a wani lokacin ka bar shi shi yayi sai in ya kasance da arid ma'ana yana tsakiyar hudu ban ne ya kasa tsayuwa to wannan lokacin kuma sai ya ci gaba da yin ta amin a tsaye a me yake da suna azam ne wallahu ta'ala a'lam mala yace jalastu ila rajulin lahu suhbatun min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ruzaik ya ce na zamna a wajen wani mutum wanda yake sahabi ne na manzon Allah yuqalu lahu alhakam ibn hazm ana ce mishi alhakam wannan sunan ina gani daga cikin sunan da ban ji ana sanya su ba hakam akwai dai hakimi ko wani dan kwallo ne ko akwai hakimi to akwai abdul hakim amma dai hakan babu shi kenan wannan sune ya kamata a raya shi na sashi a cikin dictionary jayyid kenan al-hakam suna ne mai kyau sunan sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na'am malam yace fa ansha yuhaddithu qala yace da na zamna a wajen wannan sahabin da ake cewa al-hakam sai ya fara bada hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala yace wafattu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sabi'a sab'atin yace wataran nazo a wajen manzon Allah matsunan gaba nazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na bakon mutane guda bakwai shine sabi'a sab'atin aw tasi'a tis'atin shakka ne yake ko kuma na taran tara fadakalna alaihi sai muka shiga a wajensa fakulna sai muka ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah zurnaka yau ga mun kawo maka ziyara fadu'ullaha lana bi khairin ka roƙan muna Allah da alkhairi fa amara bina sai manzon Allah yayi umurni au amara lana bi shay'in sai yi umurni da a kawo muna wani abu min tamri na dabino wa sha'nu idzaka dunun a lokaci a wannan lokacin mai yake da suna ana lokacin tsananin rayuwa shine ma'anan ashanu dunun ai alhalu da'ifun ma'ana a lokacin ana cikin rauni na rayuwa ma'ana babu arziki wadatacce shi yasa dabino ne aka kamuna abin da yasa faɗi wannan dan saboda manzo Allah in yi baki mafi daɗin abin da ke gare sa yake ni yake kawo musu wannan shine kenan haka ne ɗabi'ar annabawa wa hal ataka hadithu dhayfi ibrahim al-mukramin إذ دخلوا عليه قالوا سلاما قال سلام قوم بل سنكو بأما دي فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين ويبا أسنس بأمامي أكا يموس ميشينا كم ركي أنا قال لك يقول كي كما كاي باكو كان دواء تكين الجو ko exotic tinga ba za ka iso mishi ka mishi ba ana gane da ke ko wannan wannan kwabranci yayi yawa kenan shi yasa ya gayi wannan dan kada ku doka da bino ne manzo Allah yake ba bakinsa in sun zo a abu mai dadi yake kawo musu in ta cije ne a kawo da bino kuma da binon ma a sani ko cikin juna yake akwai wanda bai yake da suna kwalin shi sai ka sai da sallaka ka sai shi fa aqamna biha ayyaman yace sai muka yi kwanaki a Madina shahidina fiha aljum'a ma'ana suka yi bakunci na kwanaki a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shahidina fiha aljum'a wanda mun halarci juma'a a wannan kwanakin ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tare da manzon Allah fa kama mutawakki'an ala asan sai ya tashi yana dogare da sanda au kausin ko kuma mashi fahamidallaha sai ya gode ma Allah wa asna alaihi yayyabo a kansa kalimatin khafifatin tayyibatin ya gayi wasu kalimomi wanda suke masu sauki kuma tsarkaka mubarakatin masu albarka sun makala sannan sai ce ayyuhan nasu ya ku mutane innakum lam tutiqu lallai ku lam tutiqu ba za ku iya ba au lam tafa'alu ko kuma ba za ku aikata ba ba za ku iya aikata ba kullama umirtum bihi duk abin da aka umurce ku ba za ku iya aikata ba dukkanin abin da aka ce ku yi na shari'o'in musulunci walakin saddidu wa abshiru sai dai saddidu menene as-sadad shine ma'ana ku yi daidai wa daida daidai ruwa daidai tsaki ko wa abshiru kuma ku yi ma mutane bishara ku bar koran mutane kuna gaya musu azabar Allah kawai ba ku gaya musu rahamar Allah da saukin musulunci qala abu ali abu ali ce sami'tu aba dawud qala naji abu dawud yace sabbatani fi shay'in minhu sabbatani ay zakkarani ya tunatar da ni game da wannan hadisin ba'du ashabina wasu daga cikin me yake da suna abokan karatunmu wa kad kana qata min al-qirtasi wannan abun kuma da na manta na wannan hadisin ya goge ne daga cikin littafi na shine ma'anan in qata'a min al-qirtas ya goge ko kuma ya gunce daga al-qirtas al-qirtas shine shine ma'anan mai yake da suna littafi ya zo al-qur'ani ko walau nazzalna alayka kitaban fi qirtasin falamasuhu bi aydihim da za a ce mun sauko musu al-qur'ani a cikin littafi gashi sun taba shi ba za su yadda ba da sun ce wannan sihiri ne wanda yake bayyananne a takaice wannan hadisin uwa yana darussa masu yawa a wannan maganar da manzo Allah yake ba za ku iya ba dukkanin abin da aka umurce ku ba ana nuhin ba hatta abubuwan da suke dole domin al'amuru abubuwa guda biyu ya kumsa ya kumshi alwajib kuma ya kumshi mi almandu dukkanin shi menene amrun ne ana gane da kyau ko Allah yake wa anfiqu mimma razaqnakum ku yi sadaka to sadaka dole ce akwai wadda take dole akwai wadda ba mi ba ba dole ba wa aqimus salata wa atuz zakata kowace take sallah kowace take dole akwai wadda ba mi ba ba dole ba faqra'u ma tayassara min alquran an ce karanta alqurani amma kun ba duka mi ba a ce ba dole sai ka karanta shi duka to kenan wannan ba yana nuhin ba wai duk abin da aka umurta akwai wanda ba za mu iya ba a'a ana nuhin waɗanda suke ba wajibi ba a kanmu amma shi wajibi ba a zancen wai kai yanda ka iya shi wajibi kai yanda aka ce kai ne ana gane da jago sallu kama ra'aytumuni usalli ba a ce ba sallu qadra istita'atikum a a wannan an ce qadra istita'atikum sai indai nafila ce amma ita farilla to ita sallu kama ra'aytumuni menene usalli wallahu ta'ala a'lam kidan dai a takeice wannan ba dalili bane na cewa a'a ai ibada ma kun ji manzon Allah ya ce ba za mu yi duk abin da Allah ya umurce mu ba ba ka sallah ka ce a ai manzon Allah ya ce dama ba za mu yi duk abin da aka ce aka umurce mu ba to ƙarya kake yi ana nufin kiyamul layli akwai wanda dare gaba ɗaya shi kiyamul layli kai kiyamul layli ce baka iya ba amma ai sallar farilla ka iya ta ana gane da ke ku a takaice wannan hadisin yana nuna ya halatta a dogara sanda ko kuma mashi hatta ma takobi duka ya halatta a dogara su malamai suka ce wannan ya danganci hali zuwa hali ne idan kana hali na rauni ba ka iya tsayi da kyau to ya halatta ka ɗauko sanda ka zo kai hudu ba da ita wasu malamai ma suna ganin kai kuma lahiyar kalau suna ce ka zo a wajen hudu ba kai ne ka rika sanda gina an samu sabani ne game da ganin sunna ce kai tsaye a'a ko kuma sai inda lura ne manzon Allah yake rike sanda don mafi yawancin ruwayan da suka zo su nuna manzon Allah ya rike sanda ba a malikiya su wajen su rike sanda sunna ne a wajen me a wajen hudu ba to shi kuma rike mashi malamai suka ce idan aka samu kai ne a cikin me yake da suna lokaci na yaki misali lokacin da ake yakin nan na na Palestine akwai limaman da suka yi ta hudu ba da da da da mai da suna da takobi akwai ma wanda suka yi da bindiga don su nuna halin da ake ciki na ne na mai ke da suna na yaƙi to wannan ya halatta har bindiga duk da abin da yake makami na yaƙi idan hudu ba ta kama a yi haka to ya halatta a rike domin a tamna tsakkuwa don mai rai ya ji tsoro ko wannan shine kenan مالي حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عاصم حدثنا إمران عن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تشهد قال manzo Allah ya kasance idan yana hutbatul haja yana cewa shine at-tashahhud anan ma'ana fara hudu ba abin da yake faɗi alhamdulillahi godiya ta tabbata ga Allah nasta'inuhu muna neman taimakonsa wa nastaghfiruhu kuma muna neman gafararsa wa na'udhu billahi min shururi anfusina kuma muna neman tsarin Allah game da sharrin kawunan mu man yahdihillahu fala mudilla la duk wanda Allah ya shiryar da shi to ba ya da wanda zai batar da shi wa man yudlil fala hadiya la wanda kuma Allah ya batar da shi babu wanda ya isa ya shiryar da shi irin su masussuka sai dai ai ta sussukewa amma dai a komo akan hanya wannan kuma sai abin da Allah ya yi وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق ألا يا طروس دقسكيا بشيرا ونذيرا ينا مي بشارة كم مي قرقدي بين يدي الساعة أكسر تاشا القيامة شيني بين يدي الساعة من يطيع الله ورسوله فقد رشد duk wanda yama Allah da manzo biyayya to hakika ya shiryu wa man ya'sihima wanda kuma ya saba musu fa innahu la yadurru illa nafsahu to ba wanda ya cutar in ba mai ba in ba kansa ba wala yadurru Allah shay'an kun bai cutar da Allah da komai ba wannan yana nuna dai kowa rai yamma dadi babu kawan mai shi ko in ji Hausawa a takaice dai in ka yi biyayya kanka ka yi ma domin abin da ka shuka shi zaka me shi me yake da suna shi zaka girba حدثنا محمد بن سلمة wannan khutbatul haja kin bata tabbata ba dan saboda wasu alfazu wanda suka zo wanda basu tabbata ba حدثنا محمد بن سلمة المرادي أخبرنا ابن وهب أن يونس أنه سأل ابن شهاب عن تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم يوم الجمعة dangane da budewar manzon Allah ga hudu ba a ranar Juma'a fa zakara nahwahu sai kamanci shege makamancin wannan hadisin qala yace wa man ya'sihi ma faqad gawa duk wanda ya saba musu ad-damiru ya'udu ila Allah wa rasulihi to ya bace wa nas'alullah sai me yake da suna Imam Abu Dawud yace wa nas'alullah rabbana an yaj'alana mimman yuti'uhu muna roƙon Allah ubangijinmu ya sanya mu daga cikin masu biyayya ga Allah me ya kamata ku ce wa yuti'u rasulahu kuma masu biyayya ga manzonsa ku ce amin wa yattabi'u ridwanahu kuma masu bin yardan Allah wa yajtanibu sakhatahu kuma masu kokarin nisantar abin da ke jayo hushin Allah fa inna ma nahnu bihi wa lahu domin mu da Allah muke rayuwa kuma dalilin sa muke rayuwa حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان بن سعيد حدثني عبد العزيز بن رفيع عن تميم الطائي an adi ibn hatim a wannan sunan shi ma ban bai shahara ba adi ko kun taba jin wannan sunan a ba ada ba adi akwai adi ko yawa kenan shi ma suna ne wanda yake mai kyau sunan sahabi ne adi adi na'am ada ko za su ce mishi adi kenan da dalun wadda take maksura da ya'un ita ma maksura adiyi adiyi wata matsalan ba sanya sunan ba wajen rubuta shi ne da faransai domin inda larabci ne za a rubuta ba matsala ma wata ran da faransai kin ne wanda ni wata ran ina lura da wannan wajen rubuta suna domin sai a zo wajen bai ɗarki ba a tono rama kana son ka sama ɗanka sunan sahabi kaza sai a zo wajen rubuta a juye shi a mai da shi wani ifiritu ifiritu ala gane da ke ko wannan shi ne kenan na simak suna ne mai kyau eh simak akwai daga cikin magabata mai wannan sunan simak bin harbin ina tsammani suna yake gaba ɗai suna ne mai kyau sahabi ne simak to kaji ba siman ba simak kaji kamar ya maka ya maka faransai ko wannan shi ne kenan anna khatiban khataba inda annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala wani mai magana shine khatib anan ba ana nuhin hudu ba wata juma'a ana gane da kyau ko domin al-khitab al-khutba daga al-khitab ne yanzu nan da nake ina muku magana kamar ina muku khitab ne ana gane da kyau ko jayyid shine zaka ji da larabci ana cewa damirul mukhatab lamiri na wanda ake ma magana mukhatib mukhatab mukhatib shine mai maganar mukhatab wanda ake ma magana kenan wani mai magana yayi magana a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa qala sai yace man yuti illaha wa rasulahu duk wanda a yayi ma Allah da manzo biyayya wa man ya'sihima kuma duk wanda ya saba musu faƙala sai manzon Allah ya ce kum tashi a wizhab ko kuma ya ce shi ka bani wuri bisal khatibu anta tir da mai magana in ya kasance kai ne tir da Allah wadai da wannan maganar da kai ku ji yanda hadisin yake shine wani mutum ne yazo yana magana gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga cikin maganar sa sai ya ce duk wanda Allah duk wanda yayi ma Allah da manzo biyayya kuma ya saba musu an gane da kyau ko shine ma'anan kaman ba an jiro maganar bace daga cikin bayanin kuma yace duk wanda ya saba musu yana nuhin wa Allah da manzo to shine sai manzo Allah yace tir da maganar da ka faɗi ma'ana nan manzo Allah yana ganin bai dace ba a hada su shi da Allah a cikin lamiri sai dai a bambanta su shi yasa yazo a wata riwayar sai yace kul man ya'sillaha ta'ala wa rasulahu ka ce wanda Allah wanda ya saba ma Allah maɗaukaki kuma ya saba ma mai da suna da manzansa amma in ka ce ya asuhi ma kaman kana nuna saba ma Allah da manzo dukkaninsu abu menene abu guda ne kaman ka ba manzon Allah matsayin wa matsayin Allah wannan me yake nuna muna yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kai makura a wajen ƙoƙarin ganin ya nisantar da mutane game da ba shi siffarwa siffar Allah maɗaukakin sarki shi yasa wata mata ta zo tana ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waƙe daga cikin waƙenta sai ta ce wa fina nabiyullahi ya arifu ma fi gadi a cikinmu akwai manzon Allah wanda ya san abin da gobe za ta fara yanan ya san ilimin me ya san ilimin gaibi alhali kun mai Allah yake inna Allah indahu ilmu sa'a wannan su ake ce har zuwa karshen aya wannan su ake ce mafatihul ghaibi khamsun daga cikin su wa ma tadri nafsun ma ga taksibu gada ba wanda ya san me zai samu a gobe kowa Allah yace alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin babu wanda ya san gaibi wallahi kuma kwanan nan na gawe wani malami daga cikin irin malaman nan tagal-tagal wai yana ma wani ahalus sunna raddi wai ya ci mutuncin manzon Allah dan ya ce manzon Allah bai san gaibi ba to kuma kaga shi malamin ya tabbatar da abin da manzon Allah ma yami yami ya kore ma kansa ya tabbatar ma kansa na cewa shi bai san mi ba bai san gaibi ba domin ga wata ta ce tare da mu akwai manzon Allah wanda ya san abin da gobe za ta farar ya ce tir da Allah wadai ce abin da kika ce amma wannan ki bar shi ana gane da kyau ko wannan shi ne kenan kenan wallahi babu wanda suke son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke kokarin kare martaban manzon Allah kamar ahlus sunna domin mafi girman kare martaban manzon Allah shine a bar shi yanda Allah ya ne ya aje shi daga cikinsu kuma na ji da kunne na wani daga cikinsu ya ce Allah ya ga abin da ya gani da ya bar kabarin manzon Allah hannun wahabiyawa cewa da ahlus sunna yace da a hannunmu ne yake to da kaga al'amurra yace da kabarin nan abin da manzon Allah ya gudu sai an mi sai an mishi kuma wallahi yana gayin wannan maganar ne shirkan min kalbi ka san in Allah ya so wata ran sai ya tabe bakin mutum ya gaya gaskiya an gane da kyau ko sadaqaka wa huwa kadhubun ko kamar da manzo Allah ya ce ma iblisu iblisu ne ya gaya fa abin da zai kashe shi an gane ko me yasa ya gaya wannan Allah ya tabo bakin shi ko wannan shine kenan a takaice dai babbar gidan ma manzon Allah shine ka aje shi inda Allah ya aje shi ba a ba manzon Allah matsayi na Allah abinda Allah kaɗai yake banta ba a ba kowa shi wannan shine kenan ba da yace haddathana Muhammad ibn Bashar haddathana Muhammad ibn Ja'far haddathana Shu'batu an Qubayb an Abdullah bin Ma'an an bint al-Harith bin Nu'man qalat ma hafiztu qaf ban haddace qaf ba illa min fi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam faci ga bakin manzon Allah kana yaktubu biha kulla juma'atin ya kasance yana huduba da ita kowace juma'a ma'ana kowace juma'a yana karanta suratul qaf a cikin hudubarsa qalat tace wa kana tanuru rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wa tanuruna wahidun kuma tanurikin mu shine murhun mu da murhun manzon Allah kuma ya kasance guda ne wannan kinaya ce akan me yake da suna qurbul jiwar karin magana ne na nuna kusanci ana gane da kyau ko idan suna so su nuna gidansu yana kusa da wani to sai su ce tannuru na wa tannuru fulanun wahidun ai murhun mu guda ne ma mu da su wane ba yana nuhin gida guda suke ba a kusan me suke kusa suke ana gane da kyau ko wannan shine kenan kenan dan dai ta nuna dalilin da yasa tace ta haddace surar don saboda kusa ga masallaci kusa ga gidan manzon Allah take kuma gidan manzon Allah kusa da me yake masallaci kidan duk abin da za a masallaci tana ji tace qala abu daud yace qala abu daud abu daud yace qala rauh ibn ubada an shu'bati qala binti haritha bin nu'man wa qala ibn ishaqa ummu hisham binti haritha bin nu'man kamar an samu sabani ne a wajen riwayoyin game da asalin sunan nata حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني سماك عن جابر بن سمرة قال كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدا سلر منظان ألا أران الجمعة تاكسا مسأكيتي ياتي ana gane da kyau ko ba yabo ba fallasa in ji hausawa ko anya wannan karin maganin yayi bai yi ba ko yawwa domin an ce ba yabo ba fallasa shine abinda a'a ba bai da amfani ba ina ji karin maganan da yayi kama abin da yake tsakatsakiya karin maganan da yayi tsakatsakiya da ne ba yabo ba fallasa ma'ana ba a cewa ya tsananta kuma ba a cewa ya mi ya sausauta sosai ana gane da kyau ko wannan shine kenan kenan sallarsa matsakaiciya ce wa khutbatuhu qasdan haka ita ma hudubarsa matsakaiciya ce yakra'u ayatin min alqur'ani yana karanta wasu ayoyi na alqur'ani wa yudhakkiru nasa sannan kuma ya tunatar da mutane na'am yace haddathana mahmudu mahmud ibn khalid haddathana marwan haddathana sulaiman ibn bilal an yahya ibn sa'id an amrata an ukhtina qalat ma akhadhtu qaf ban haddace qaf ba illa min fi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam face ga bakin manzon Allah kana yaqra'uha ya kasance yana karanta ta fi kulli juma'atin a kowace juma'a a sallar mi a hudu ba ba a sallah ba a cikin hudu ba قال أبو داود أبو داود كذا ورواه يحيى بن أيوب وابن أبي الرجال أن يحيى بن سعيد عن أمرة عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان حدثنا ابن السره حدثنا ابن وهب أخبرني يحيى بن أيوب أن أن يحيى بن سعيد أن عمرة أن أخت لعمرة بنت عبد الرحمن كانت أكبر منها ودتا جرمي متى بمعناه يا رويت شما wannan hadisin da da wannan ma'anar wannan hadisan abinda suke nunawa a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance a hudubarsa mafi yawancin lokuta yana karanta qaf a cikin hudubar an san suratu qaf ko shahi nawa ke gare ta bai kai uku ba kuma ya wuce bi da rabi ko bi da rabi da kwata jazakumullahu khairan kaji bahaushe bi da rabi da kwata ana gane da kyau ko to wannan shine kenan durrar juma'a manzon Allah a cikin hudu ba sai ya ne sai ya karanta wannan wannan surar don saboda abin da ta kumsa na tsoratarwa game da mi game da mutuwa da tashin alkiyama ana gane da kyau ko wannan shine kenan nan ya kamata mu dakata a sati na gaba za mu gani daga da al'amari huduban nan an ce manzo Allah na takaita ta to ya ne ake gane an takaita ya ne ake gane an mi an tsananta ko wannan shi ma akwai akwai rikici mai mai yawa a ciki in Allah ya so in wa masu girma akwai sanarwoyi guda biyu a wancan satin na ce muku a wannan satin akwai albishir ko to albishirin shine a kwanaki mun yi sanarwa mun mai da tafsiri a ina a can ka tsalle ko kun san ka tsalle a hausa wuri mai nisa shine ake cima ka tsalle yanzu wanda suke wannan anguwar ayo gare su a can ka tsalle ne ko nesa ne to gaskiya tun lokacin da muka mai da tafsiri can mutane sun yi ta korafi musamman wanda ba su da abun hawa kuma suna kwaɗayin halartar wannan tafsirin to bayan korafe-korafen mutane kuma bayan na ga a cankin inda muke tafsirin masu halartar tafsirin ba su yi nisa a fage na ilimi ba ma'ana ba ɗalibai ba ne wanda suke tabbatattu to shi kuma tafsirin da muke duk wanda suka sha duk wanda suka saba zuwa wannan tafsirin sun san da yana buƙatar wanda yake lazumtar karatu wanda baya lazumtar karatu irin wannan tafsirin zai iya zuwa ya zamna wata rama bai gane wasu abubuwa ba bai gane wasu abubuwa ma'ana wasu abubuwa za su iya rikitar da shi domin tafsiri ne wanda muke bayanin shubuhohi irin wannan shubuhohin kuma yana buƙatar wanda yake lazimtar karatu wanda wata ran ya zo wata ran bai zuwa za a yi bayanin wani abu wanda a can an walwale sai yanzu ya zo bayani sai a gaye sa kai tsaye sai kansa ya dame bai san a can baya ba an yi me an yi dogon bayani a kansa kinan ganin cewa sabuwar anguwa ce sai muka ce to wannan tafsirin za mu ɗauke ke shi mu kawo shi a wannan masallacin to an yi daidai kuma yan kwamitin wannan masallacin sun nemi a ƙara wata rana to kuma gaskiya abin da na ba su haɗin kai don saboda suna kula idan ka samu mutane wanda suke ba da haɗin kai za ka ga abin kana jin ƙwarin gwiwa kai ma a wajen zuwa amma wanda babu ruwansu in an so ma a yi in ana so ma ka a yi duk uwa su dai ko da dan Allah kake yi me yake da suna akwai mi akwai rauni to wannan yasa tafsirin zamu maido shi a wannan masallacin shi a wancan masallacin zamu nemi wani karamin littafi mu sanya musu in mun hudda rana insha Allah zamu yi zamu yi sanarwa kenan dai a takaice tun gobe zamu fara tafsiri a ina a wannan masallacin in Allah ya so sanarwa ta biyu kuma shine kun san muna da komiti wanda yake kula da karantar da sabin musulunta har yanzu komitin yana aiki yanzu haka muna tare da 'yan komitin wasu daga cikinsu shak dimansh kowace ranar lahadi akwai wanda muka hudda suna karantar da su yanzu haka mazancin da nake muku akwai libirkin da muka rubuta wanda duk wanda musulunta muna bashi har sun kare wannan libirkin wanda har mun yi sabon mun yi liver na biyu wanda za su ci gaba da shi yanzu haka ma muna cikin aikinsa ana ɗan shi don saboda gobe su fara karatun shi to daga cikin wannan sabin musuluntar akwai wanda za su koma gida za su yi balaguro a gida sun hito a matsayin kiristoci za su koma a matsayin me akwai kalubale ko ba kalubale akwai kalubale to shi yasa muke son domin aiki da wannan ayar wal mu'allafatu qulubu don mu ƙara musu ƙwarin gwiwa na koda sun tahi kada su me su manta da mu shine muke son musu wani alkhairi na musamman wanda ba za su taɓa mantawa da mu ba ba wai cin hanci ne zamu ba su ba a'a manzo Allah ma yana yin haka yan kawo ganima sabi sabin musulunta nan sai ta huda su yana ba su to shi yasa muke son a yau jama'a kowa ya kokari ya hudda wani abu daga cikin aljihunsa ya bayar don saboda mu samu mu hada kusan su uku ne za su je ko su nawa ne halan meke malam mansur ya zo su nawa ne za su za su tahiya ga ina mai hulla am shiga tawa har zuwa a kare sallah kenan kowa sai kokari ya sa nashi insha Allah سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله kenan sai mu ce sai gobe in Allah ya kai mu